أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar juma'a 18 ga watan muharram wata na farko na musulunci a shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiya a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar Nijar. kamar yadda aka saba a wannan daidai wannan lokaci na magari zuwa isha muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wato a wannan masallaci mai albarka a yau ma ga mu allah ya kawo mu don ci gaba da gudanar da wannan karatu idan ba manta ba a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari biyu. wato da talatin da uku ko cikin suratul baqara yau ma insha Allah za mu tashi kan wannan aya da muka tsaya saboda ƙarin bayanai da hukunce-hukunce da ke cikin aya sai mu kuma ɗora akan inda muka tsaya bayan mun kawo wa'annan bayanai da malamai suka yi alarama Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai da wato aiki da shi ya kare mu daga fadawa cikin kuskure Allah subhanahu wata'ala ya ce wal walidatu yurdi'na a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
na'am barakallahu fi kafin mu ci gaba a yau wannan darasi shine darasi na 67 a mun mance ban faɗi darasi na nawa bane wannan shine darasi na 67 a cikin suratul baqara shine darasi na 65 a Allah subhanahu wataala ya ce wal walidatu yurdi'na su mata waɗanda suka haihu yurdi'na auladahunna za su shayar da wato ‘ya'yayensu ne wato a matsayin shayarwa haulaini kamilai shekara biyu cikakku amma ga wa liman arada an yutimma raba'a an yutimma raba'a ga waɗanda suke son su cika shayarwa kenan waɗanda suke so su kai shayarwa har ƙarshenta to Allah ya ba da dama a shayar da yara zuwa shekara biyu cikakku za mu zo mu yi ji bayanan da malamai suka yi akan wannan shekara biyu ɗin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'alal mauludi wa'alal mauludi lahu rizquhunna yana kan uba wanda aka yi ma haihuwa kenan uba ko wanda zai wakilci uba ya ciyar da ita wato uwa da za ta shayar da ɗanta in ma tana gidan aure in ma kuma an rabu da ita a matsayinta na wacce aka saki ko kuma in uba ya mutu wato ya zamto wanda yake zama wakili na uba ya wato ya ciyar da wato wannan uwa saboda shayar da yaro da take shi ma wannan wa'alal mauludi lahu za mu zo bayanai na malamai akan wannan gaba kamar yadda muka gabatar da bayani a wancan sati kenan rizquhunna ciyar da su mata da suka haihu wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su kenan wajibi ne ga uba ko wanda zai wakilci uba ya ciyar da waɗanda suke shayarwa kuma ya tufatar da su dangane da wato tufan da za su sa wannan wajibi ne a kansu su bada shi su bada shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce Allah ce bil ma'ruf wato ta hanya sananniya a shari'a wato yadda ya dace da kyautatawa shi yasa wasu malaman suka ce bil ma'ruf ai bi qadri taqatihi gwargwadon yadda zai iya kana iya ka bada tufan jaka talatin sai ka ɗinka na jaka talatin ba ka dawo ka ɗinka na jaka biyu ko jaka uku da rabi in gane ko liyun fiƙ zu sa'ati min sa'ati kowa ya ciyar da abin da zai iya ciyarwa in mai wadata ne ya ciyar daga wadatarsa wa man kudira alaihi eh rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda aka wato tauye masa wato bai da hanyar samu da yawa to ya ciyar da abin da Allah ya bashi kenan ba daidai ba ne mutumin da yake da wadata ya dinga matse hannunsa wajen ciyarwa ya yi abin da yake daidai gwargwado wanda babu wuce gona da iri babu kuma mako ko damke hannu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bil ma'ruf kenan ta hanya sananniya a shari'a ko kuma ka ce wato gwargwadon yadda zai iya la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a tsora makai wani abu da ba za ta iya ba sai dai ana tsora mata abin da za ta iya kenan ba za a tsora ma kai wani abu da ba za ta iya ba illa wus'aha sai abin da za ta iya ai illa taqataha sai abin da take iya ta aikata Allah ya ce la tudarra walidatun bi waladiha kada a cutar da mahaifiya saboda ɗanta kamar yadda muka gabatar da bayani a wancan sati idan yaro ana so a wulaƙanta mahaifiyarsa sai a zagi uwa a ce a dake shi saboda uwar ta ji haushi to kada a yi haka saboda wannan saboda an samu saɓani tsakanin uba ko mai kula da yaro da mahaifiyar yaro sai ya cutar da uwar saboda wato ɗanta wala, wala mauludun lahu bi walade hakanan kada a cutar da wato wanda aka yi mahaihuwa uba ko wakilin uba saboda ɗan da aka haifa masa ko saboda ɗan da aka haifa musu su wakilan uba kada a cutar da su to akan ɗansu wa alal warisi mislu zalik hakanan wanda yake abubuwan duk da aka ambata na ciyarwa da tufatarwa kun gane ko da hani dangane da cutarwa da za a yi wa uba kun gane ko saboda ɗansa to wa alal warisi misal zalik shi ma yana akan magajin ɗa wannan al'amura da aka wajabta na ciyarwa da tufatarwa da kuma hana a cutar da shi ko kuma shi ma aka hana kada ya cutar da uwa saboda ɗanta to duk abin da aka lazimta ga uba to wanda zai gaji ɗa shi ma an lazimta masa shi shi ma yana da gwargwadon wannan za mu zo tafsirin wa alal warisin mitil zalik shi ma mai malamai suka ce dangane da wannan akwai maganganun malamai haka Allah subhanahu wataala ce fa in arada idan uba da uwa ko ka ce ma'aurata iyayen yaro kun gane ko fa in arada fisalan idan suka yi niyyar su yaye yaro an gane ko dangane da shayarwa to ya kasance an tarodin ya kasance bisa ga yarda kun gane ko a yi ittifaq su yi yarjejeniya su samu matsaya tsakaninsu su yarda da juna kun gane ko kenan an tarodin min huma su samu yarda tsakaninsu su bi wata shawurin da kuma shawara tsakaninsu kun gane ko to idan suka samu wannan bisa ga yarda tsakaninsu da shawara to Allah ya ce fala junaha alaihima babu laifi akan wannan wato abin da za su yi yaye yaro amma malamai suka ce duka wannan in yaro bai kai shekara biyu ba ne mun gane ko saboda ba a kai iyaka na shekara ba misali ai uwa tana iya samun ciki kafin wato yaro ya kai shekara biyu misali wata uwar tana iya samun ciki bayan yaro yana ɗan wata bakwai ma bai ma kai shekara ba kaga kenan ta samu ciki yana ɗan wata bakwai idan cikin zai kai wata tara ta haihu in ka haɗa nawa kenan hmm? eh? sha shida ya kaga wannan kaga ai misali za a yaye shi kafin wannan lokaci ne ko to misali a ce an samu zuwa daga ciki ya kai wata uku a ce za a yaya kaji kwata-kwata shekara guda yi to dole ba za a yaye shi ba a wannan lokacin sai da yadda su tsakaninsu dole sai sun aminta za su yaye ɗansu yana ɗan shekara ɗaya da haihuwa ɗaya ba zai ce misali ita uwa ta ce ni na samu ciki sai an yaye yaro ko kuma uba ya ce a tun da kin samu ciki sai kin yaye yaro a anan sai sun maslaha za a duba su yi shawara su yarda sannan su yaye yaro kun gane ko to wannan shine abin da ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in arada wa in aradtum ko kenan nan Allah yana bayani ne akan wato iyaye maza kenan wa in aradtum an tastardi'u auladakum idan kun yi nufin wato ku nemo wasu su shayar da ɗanku in gane ko kenan murra'at wato maradi gaira auladu walidat kenan kun yi nufin ku kawo wasu mata da za su shayar da wato ayayanku domin su wato mata naku ko iyayen yaran mata sun gaza su shayar da wannan yaro ko ta hanyar samun matsala tsakaninku da juna ta yi fushi ta ce ba za ta shayar da yaro ba tunda an rabu da ita a gidan aure ko kuma ta hanyar wata rashin lafiya in gane ko ko ba ta da ruwan nonon da za ta shayar da yaro duka akwai matsala ko ba haka ba Allah ya ce wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra idan ya ta'azzara kenan aka samu cikas aka samu matsala to wata macen ta daban sai ta shayar da ɗan naku ba matsala ba ne ba wato wani abu ba ne wanda aka haramta halal ne wato a kai yaro shayarwa wato wani waje daban inda ba danginsa ba ba famidinsa ba to shine Allah subhanahu wataala yake magana da iyaye maza wa in aradtum an tastardi'u auladakum idan kun yi niyya kun yi nufin wasu matayen su shayar da ƴaƴayenku to fala junaha alaikum babu laifi a gare ku amma ga sharaɗi da Allah ya kawo bayan ya ce babu laifi sai ce iza sallamtum ma ataitum idan kuka gabatar kuka bada abinda aka yi niyyar abiya ko aka yi yarjejeniya na a biya wacce za ta shayar kenan dole sai an fitar da haƙƙin mai shayarwa shine iza sallamtum idan kuka bada abin da ya kamata ku biya na shayarwar shine ma ataitum abin da ya kamata ku biya na shayarwar to anan kurin fala junaha alaikum babu lafi a gare ku kenan ma ataitum bil ma'ruf abin da kuka wato ya kamata ku biya na shayarwar bil ma'ruf ta hanyar kyautatawa wato an ɗibin nafs wato da jin daɗin rai ba mutum yana maka aiki ba ka iya ka biya shi haƙƙinsa mace tana shayar ma da ɗa amma ba ka iya biyan mata haƙƙi zukatta yake ma amma ba ka iya bayarwa kenan idan akwai zalunci to Allah bai yadda da wannan ba amma bisa ga wannan sharaɗi iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf to fala junaha alaikum sai ka koma can ka ce fala junaha alaikum babu laifi a kan ku kenan dangane da wannan ku iyaye maza idan kun yi niyyar ku ɗauki ɗanku ku kai shi wani waje a shayar da shi malamai na ilimi na sanin halayyar ɗan adam suna cewa laraba da suke ta ƙoƙarin kai 'ya'yayensu wato zuwa ƙauyuka a shayar da su akwai hikima da yasa suke haka mun gane ko wani zubin inda ake kai yaran shayarwa yana musu tasiri su tashi a matsayin jarumai ba za su tashi ragwaye ba yaro zai tashi na farko a ƙauye wato domin kun san akwai a ta'asiruwar ta'asir ko a ta'asiruwar ta'asir wato yin tasiri ka yi wa wani tasiri ko ya yi maka tasiri hatta da gurin da za ka rayuwa ne maka tasiri idan guri ya kasance guri ne wanda yake wato tsandauri wato mai kwari to za ga mutanen guraren yawanci suna tashi da ƙarfin hali da kwari ba su da ba ragwaye ba ne ba ko ba haka ba musamman yankin da ake noma da kiwo da aiki tukuru amma idan yanki guri ne wanda yake laɓa-laɓa ba aiki yawanci sai dai a nemo ma'aikata kowa zaune yake baya iya wahala to haka za ka ga yaro ya tashi shi ma rago ba shi da wani kwari na jiki ba shi da dauriya nan da nan ba zai iya ɗaukan mas'uliyat ba wasu 'yan abubuwa wanda za a cutar da shi ko kuma ya samu jarabawa da wani ƙalubale ba ya iya fuskanta shi amma wanda ya tashi a irin yankin da yake da ƙalubale da wahala to sai ga ya tashi cikin wanda ya zamto mai ƙarfin zuciya mai ƙarfin hali to yana daga cikin hikimar da yasa suke wannan Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ya ku muminai wa'lamu ku sani annallaha bima ta'maluna basir lalle Allah wato masani ne ko kuma mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa mun gane ko ai Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa babu abin da ke ɓuya ga Allah subhanahu wataala a fili kuka aikata ko ko a bayyane ko a ɓoye to Allah ya sani inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha to wannan aya daman mun kawo tafsirin ta a wancan sati da dan bayanai to za mu shiga kai tsaye bayanan da malamai suka yi dangane da wasu ahkam da ayat ta kunsa kamar guda biyar haka da maganganun malamai a kai nukuda ta farko suka ce mal muradu bil walidat fi ayatul karima me ake nufi da al walidat kun gane a cikin aya a cikin nassin aya kun san ayoyin alqur'ani ko kuma kalmomi na cikin alqur'ani ba duk inda kaga kalma zaka fassara ta tun daga fatiha har nasi in kaga kalman nas ko umma mun gane ko ka fassara ta da ma'ana guda ɗaya ba kamar yadda muka sha faɗi ko ba haka ba ko a wancan sati mun kawo aya eh wa idza tsallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna ta farko Allah yana magana ne akan waɗanda suka kusa su kare idda ko ba haka ba ta bifa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wai za tsallaktumun nisa'a fa balagana ajalahunna fala ta'adiluhunna kaga can idan suka kai kusa da su gama idda nan ta biyu kuma idan suka kare idda kaga dukkanin kalmar ɗaya ce fa balagana ajalahunna ko ba haka ba to amma in ka fassara su iri ɗaya ba za a fahimci abin da kake nufi ba to kalmar walidat a cikin wannan aya da ta zo walwalidatu yurdi'na me ake nufi da ita in ba ku mance ba za ku ji a fassara na ce mata wanda suke masu shayarwa ko ba haka na fassara ba eh na fassara su da ne mata masu shayarwa haka na fassara to bari mu ji me malamai su kuma suka ce qala ba'duhum wasu sashi na malamai suka ce lafzul walidatu fil aya wato lafazin alwalidatu a cikin wannan aya khasun bil mutallaqat ta keɓanci matan da aka saki me yasa suka faɗi wannan maganar saboda Allah ya yi magana cewa za su shayar su shayar da 'ya'yansu mafuhum ɗin da malamai ya ja hankalinsu yanzu mace in ta haihu yanzu sai an ce shayar da ɗanki ka gani ko ai ba sai an ce ta shayar da uwa take da tausayi ɗanta duk halin da take ciki ko da za ta mutu ne tana tunawa tana son ta ji ƙamshin yaron nan ta jawo shi a jiki ko da alahaza ta ƙarshe ce to amma malaman da suka ce mutsallakata ake nufi saboda lalle wacce aka saki tana cikin hushi tana cikin jin haushin uban yaron nan to wannan haushin da ake ci na uban yaro zai iya shafi ne sai ta ce to tun da haka ne ma ba za ta shayar da ɗan ba kun gane ko shi ya sa to sai suka ce mutsallaka ta ake nufi in ba haka ba wacce ba a saka ba ake zaman lafiya har sai an ce ta shayar da ɗanta kun gane ko amma duk da haka ba a sakan musu ba domin ayar ba tana magana akan shayarwa tsagwaron shayarwa kawai ba in ba kuma ce ba kuma tana magana akan haddin shayarwa in shayarwa ana son a cika ta ta cika tab to ka a wuce ne shekara biyu haulaini kamila za mu ji me suka ce malamai bari kan mu ci musu wato albasa da bakinmu wa huwa qawlu mujahid wannan magana da na faɗa da aka fassara da mata wanda aka saki ake nufi daya daga cikin manyan malaman tafsiri mujahid ya fassara haka haka nan wadhahak haka nan imamu dhahak haka nan wasuddi imamu suddi shi ma dukkan waɗannan malaman tafsiri ne sun fassara da mata wanda aka saki ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin mata wanda aka saki haka malaman nan suka fassara wastadallu bi anna al-ayat sadiqa sun ba da dalili cewa lalle ayoyi waɗanda suka gabata kanat fil ahkam ko kanat fi ahkamil mutallaqat saboda ayoyin da suka zo kafin wannan aya suna magana ne akan me mata da aka saki mata da aka saki ko ba haka bane ba mun fara magana akan mata da aka saki tun daga kan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna ko thalathata quru ko ba haka ba haka ne ko eh mun fara magana akan magana akan saki tun daga wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru to shi yasa su ma malaman suke ce to aya tana tare da ayoyi inda suke makotaka da ita wa hadhihi mala ce wa hadhihi waradat aqibuha wato aqibuha tammat laha wa bi anna allaha awjaba ala alwalid rizquhunna wa kiswatuhunna shi yasa ma kaga a ƙarshe Allah ya kawo maganar wato a cikon ayar cewa Allah ya wajabta lalle su wato iyaye mata ko kuma su maza su ciyar da waɗannan mata dole ne akan su ciyar da su sannan kuma dole ne akan su tafatar da su to yanzu daman ai ba mutum ko mu ce ma'aurata ko miji ai ya san dole ne ya ciyar da matarsa ko ba haka ba miji ya san dole ne ya tafatar da matarsa idan ana zaune lafiya ba a gaya miji a ce dole ne ka ciyar da matarka kamar ka maimaita musu abin da ya sani a to yanzu menene kakka ka saki mace ka ce wato ba za ka ciyar da ita ba ko kuma ba za ka tufatar da ita ba a gaggamance akwai ‘ya'ya akwai kai ciki a tare da ita ko da bayan ciki akwai shayarwa a tare da ita saboda ɗanka za ta tsaya ba za ta yi aure ba har sai ta yaye shi kun gane ko to wannan dole yasa aka yi magana da su akan haka mala ya kawo maganganu masu yawa ba na so mu ɗibi wato bayani da yawa saboda ina so mu ƙara aya ta gaba amma akwai kuma bayanai da yawa nan nukuda ta farko muke tunda mun ji maganan malamai na farko bari mu tafi malamai na biyu a malamai na biyu wa ƙala ba'dhum wasu daga ciki suka ce innahu khasun bil walidati zawjat wannan cewa a wal walidatu yurdi'na auladahunna suka ce ya keɓanci wato matayen aure waɗanda ake tare da su a gidan aure mun gane ko waɗanda ana tare da su ba a sake su ba kaga ta kalafa waccan aya waccan ta ce waɗanda aka sake wannan kuma ta ce a'a zaujatu a walidatu zaujat ko ba haka ba waɗanda suke ake tare da su suke a matsayin ma'aurata fi halin baƙa'in nikah a lokacin da aure yake nan bai rabu ba wa huwa ikhtiyarul wahidi mun gane ko ɗaya daga cikin malamai alwahidi ya zaɓi wannan magana kama na ƙalahu anhu arrazi kama yadda imamun razi ya raƙaito wannan magana daga alwahidi shi ma malamin tafsiri ne hakanan wa imamul ƙurtubi ƙurtubi shi ma ya tafi akan wannan wato fassara wa daliluhum su kuma dalilinsu suka ce annal mutallaqa domin ita wacce aka saki la tastahiqul kiswa ba ta cancanta ba ta cancanta ba ba haƙƙinta bane a mata tufafi bayan an sake ta kun gane ko wa inna ma tastahiqul ujra ita abin da yake akan ta shine a biya ta ta ce ba za ta shayar da ɗan ba sai a ce to nawa za a ringa biyan ki duk wata sai ta ce nawa ne kuɗin buhun shinkafa da na mai da na kaza da mai maka lissafi ta ce ga abin da za ta ci a wata misali ta ce jaka talatin ko hamsin shi ne za ta shayar maka da yaranka duk wata misali ne kun gane ko to su su a wajen su imamul qurtubi sun tafi akan ita ujira ake bata amma mun kore mun gani nassun aya ya ce me rizquhunna wa kiswatuhunna amma su sun ce a abiyanta ake kuma su ma suna da abubuwan da suka dogara ba wai mun fi su sani bane ba akwai abu dalilin su da suka dogara akai suka ce ga ma hujja suka ce falamma qala ta'ala yayin da Allah madaukakin sarki ya ce رزقهن وكسوتهن دل على أن المراد بهن أمهات الزوجات suka ce wannan yana nuni a bisa mataye waɗanda suke gidan aure wanda suke matan aure su sun ce ba su ɗauke shi a wajen matsayin waɗanda aka saki ba bari mu je malamai na uku na ƙarshe a cikin wannan matsala kun ji dai na farko da na biyu ko na farko suka ce sakakkun mata wanda aka saki su ne wanda in an sake su suna shayarwa ko sun haihu bayan an sake su suna da wanda za su yaran su to su shayar da su kuma riddar da za su shayar da su ko ba haka ba amma uba ya kula da ne ciyar da su da tufatar da su na biyu suka ce ne a'a ba mata wanda aka saki ba wanda ake tare da su a gidan aure kun gane ko to ga na uku wa qala al-akharun na ƙarshe na uku suka ce al-muradu bil walidat abinda ake nufi da mata masu shayarwa a wannan aya kun gane ko al'umu suka ce duka ne ake nufi ana nufin wacce aka saka da wacce take gidan aure kun gane ko yadda wacce ake tare da ita a gidan aure ya zama wajibi a ciyar da ita a shayar da ita a tufatar da ita a kula da ita to haka wacce aka saki in akwai ɗa a tsakani ko akwai ciki to dole a kula da ita har ta haife ta gama shayarwa ta yaye ta a rabu da ita kuma wannan magana ina ga ita ce za mu tafi a kanta kamar yadda shi kansa al'imam wato muhammad ali sabuni a kanta ya yi tafi bari mu ji me suka ce ya ce ai jami'il walidat sawa'an kunna mutazawwijat aw mutallaqat suka ce ai dukkanin mataye ake nufi masu shayarwa sun kasance mata ne wanda ake zaune da su a gidan aure ko kuma waɗanda aka saka ne amalan bi zahirin lafzi aiki da zahirin lafazin in gane ko domin a lafazin Allah ya da ce waɗanda aka saki ba ko ba haka ba ishtihadi ne ake ta yi ko ba haka ba wasu sun yi ishtihadi da ayoyin baya da suke magana akan matan da aka saki ko ba haka ba sai ce fahuwa amun wala dalilu ala takhsisihi babu wani dalili da yake keɓance wannan aya ce ana nufin matan aure kawai ko kuma ana nufin matan da aka saki kawai babu wani dalili in ji waɗannan malaman na ƙarshe wa huwa ikhtiyarul qadi abu ya'la wannan kuma shine zaɓin babban malami alqadi abu ya'la wa abu sulaiman ad-damashqi da babban malami abu suleiman addamashki ma'al'akharun tare da wasu malamai ma'al'akharin tare da wasu malamai wala Allah hadal qaul in ji malam Muhammad Ali Sabun yace ta yi wannan magana ta ƙarshe ta uku huwa al-arjahu ita ta rinjayi kun gane ko kuma malamai suka ce idan nassi ya zo malamai suka yi magana biyu ko kuma ma mu ɗauka idan hadisai biyu aka samu duka sun inganta suka ce to a yi jam'insu a yi aiki da su shi ya fi a kan a rinjayar da magana kun gane ko to idan irin waɗannan maganganu ne na malamai guda uku kun gane ko malamai guda uku wasu sun ce kaza sun ce ba masu mata da aka saki wasu suka ce a'a matan aure ake nufi to sai wasu suka haɗa suka yi jam'u to malamai sun fi son wannan suka ce aljam'u aula min tarjih akwai ka'ida a hada ayi aiki duka ya fi a rinjayar da wata magana a ban wata magana kun gane ko to kenan sai mu dauka wannan aya amci tana daukan mace wacce aka saka da mace wacce take gidan aure duka idan wato suna shayarwa a ci gaba da kula da su wajen shayarwa ana ciyar da su ana tufatar da su har su kai ga lokacin wato yaya yaro idan waɗanda aka saka ne sannan a rabu da su kun gane ko idan kuma waɗanda daman suna gidan aure kuma za a ta yi ne sai illa masha Allah kun gane ko wannan shine wa qad zahaba ilaihi abu hayyan fil bahr muhit kuma wannan ra'ayi shine abu hayyan ya tafi a cikin littafin sabahul muhit wannan kuma shine mafi rinjaye yanan wannan aya tana nufin umumi duk wa'anda mata wa'anda suke masu shayarwa a ci gaba da ciyar da su da tufatar da su har wato su kai lokacin gama shayarwa idan tana gidan idan ba ta gidan aure shikenan an sake ta idan kuma ana gidan aure kuma sai a dora daga inda aka tsaya sannan kuma hukunci na gabatin da malam shine ma ya kawo ba sai na yi magana akan shi alhukumus sani mas'ala ta biyu a cikin wannan aya shine hal yajibu ala al-umm irda'i waladiha shin wajibi ne ma uwa ta shayar da ɗanta na san wannan mas'alar a nan kasashen damun ma kakka kawo ta ka ce uwa ba wajibi ne ba ma za a fahimce ka ba kuma ba haka ba sai dai waɗanda suke karatu tunda matsala ce ta ilimi an tattauna ta mu kuma sai mu kawo ta a ilmance a rubuce gata mala ya ce zahaba ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sun tafi ila annahu yajibu ala al-um irda'i waladaha wasu sashi na malamai sun tafi akan cewa wajibi ne uwa ta shayar da ɗanta li zahiri qawlihi ta'ala saboda zahirin faɗin Allah maɗaukakin sarki walwalidatu yurdi'na auladahun saboda Allah ya ce wato mataye waɗanda suke masu shayarwa su shayar da 'ya'yansu wato su shayar da 'ya'yansu ko ba haka ba ya ce fahuwa amurin kalmar yurdi'na akwai abin da za ka ƙaddara aili yurdi'na za ka ƙaddara lamun al'amur kun gane ko? za su shayar da ‘ya'yansu wato an kawo shi fi siratin ko fi suratul khabar amma ana nufin al'amuru an kawo ayar asiga ta ba da labari suna shayar da 'ya'yansu a'a abin da ake nufi ta zo ayar asiga ta ba da labari amma a haƙiƙani siga ta umarni take nufi kun gane ko wannan kuma balaga ce ta alƙur'ani kun gane ko ai liyurdi'na auladahunna ai su shayar da 'ya'yansu wa hadha mazhabu malik wannan mazhabi ne na imam malik shi yasa maka ka kawo shi a wannan ƙasa kaji mazhabin kenan shine wajibi ne uwa ta shayar da ɗanta ba sai an biya ta ba kun gane ko wannan kaga tunda an ce wajibi ne tunda wajibi ne kenan ba magana ta sa kuɗi ta ce sai an biya ta ba magana kuma ta sai madara tana ba yaro wai da niyyar kan nono ya zube ba za a ba yaro ya sha ba wannan kuma bai kamata ba za mu ce in ba da larura ba bai halatta ba sai dai inda larura in gane ko wannan mazhabi na imam malik annar rida'a cewa shayarwa wajibin alal ummi wajibi ne a bisa uwa fi halin zaujiya amma shi kuma ya kawo taƙaidi ya ce a halin zaman aure a halin zamantakewa tsakanin mace da miji ana tare a gidan aure fahuwa haƙƙun alaiha wannan haƙƙi ne a kanta idza kanat zauja in ta kasance mata aure kenan matakka ba ta cewa ta azama kuɗin shayarwa mun gane ko amma kun ga kasashen laraba inda su wasu yankunan ba malikiya suke yi ba mun gane ko sai dai a kai yaro a shayar ko a abin nan ɗin shi au idza lam yuqbal malam yace au idza lam yuqbal sadiyu sadiyul ghaira sai dai in kuma au idza lam ko kuma bai kasance ba kun gane ko lam yuqbal sadi yaro baya karban maman wato uwashi watan wato wacce aka kai shi gurin ta ta shayar misali an kai shi gurin wata ta shayar da shi to bai karɓi nonanta ba to dole uwa ne ta shayar da ɗanta ko da ba ta tare da wato uban yawon kun gane ko? au idha udima al'ab kun gane ko? wastasnau min zalika ash-sharifa bil urf hakanan suka ce au iza udimal ab ko aka rasa uba mun gane ko to anan aka rasa uba ta yaya mun gane ko bari mu je gaba mala yace wastasnau min zalika amma an keɓance wato da haka ash-sharifa mace mai daraja bil urfi ta hanyar urfi wato zamantakewa mace mai daraja su a malikiya dama suna da wani ko a gurin sadaki sai su ce sadaki yana bambanta da mace zuwa mace mun gane ko wacce take yan manya to ba za a ce sadakinta ɗaya yake da talaka ba wannan amma magana ba a sallama musu ba mun gane ko haka har wajen ciyarwa suna da wannan abu sai su ce yan gidan mai kuɗi a ciyar da ita abincin mai gidan wato wannan kaga ya saba ma zamantakewa kun gane ko ko a cikin gidan talaka to kana da wadata ka aure gidan talaka ba ka bata abinci mai daɗi ba kenan sai ka bata irin na gidansu kaga ya saba ma malamai ba su karɓi wannan magana ba kun gane ko sai ya ce wa ammal mutallaqa amma ita wacce aka saki talaqun bainun bainuna kun gane ko saki wanda yake manisanci wanda ba a iya komi a cikinsa kamar saki uku fala rida'a alaiha ita ba wajibi bane ta shayar kun gane ko mace ba wajibi bane ban an sake ta a ce dole sai ta shayar tunda ka sake ta ko ka biya ta ku yi jinga ko ka kai ɗanka wani waje a shayar da shi haka imam malik ya ce ko ce ra'ayin malikiya mazhaban malikiya da kuma abin da aka samu ga malik ya ce warida'u ala zauji shi wato shayarwa yana wato ɗaukan nauyin shayarwa yana kan miji illa an ta sha'a iya sai dai in ita ta so ita wacce aka saki ta ce ta yarda ai ɗana ɗana ni ma ina da haƙƙi a kansa bari in shayar da shi domin wallahi da yaron da ya ji an ce uwar shi ta ki shayar da shi yana ƙarami ya girma wannan abin zai tsaya mai a zuciya ya samu kuɗi ya ƙi kai ki maka ko ba haka bane bai ce ba ta shayar da shi ba to ka gani gwara ku da abin da aka samu na sabani ku yi kokari ku tallafa ma yaro kar ku cutar da shi ko ku kyamace shi ba ku san abin da Allah zai yi nan gaba da shi ba yanzu a ce mai ga abin da mamar shi ta yi masa ga ko ga abin da baban shi yana tasiri a kansa duk da bai halatta ba dan iyayenka sun ma ba daidai ba karama a hiya irda'i fa hiya ahqu kenan idan ta ce ita za ta shayar da za ta shayar da shi to babu laifi ta shayar da mun ta ita tafi cancanta da ta shayar da ɗanta walaha ujra misli tana da wato abin nan biya na gwargwadon irin abin da ake biya idan in an kai shi wancan gari ko gurin wance za a ba ta jaka ɗari duk wata to ita ma wannan uwa wacce aka saki idan tana shayar da yaron to a bata wannan kuɗi shine sai dai in ita ta ce ta yafi in gane ko ta ce ta yafi amma dai tana da wannan haƙƙi da wannan kuɗin ne za ta dinga siyan abinci tana ciya a samu nonon yaro ya sha ko ba haka ba wa zahabul jumhurul fuqaha kun ga wannan magana ta imam malik da masu bin ra'ayin to ga saɓaninta kuma amma jumhurin malamai sun tafi ila annal amra huna linnudubi umarnin da Allah ya ce yurdi'ina ay yurdi'ina suka ce wannan umarni ba na wajabci bane ba mun gane ko linnudubi me nudub eh da aka ce nudub me ake nufi eh ba wajabci bane na tilas ba umarni ba ne na tilas umarni ne na mustahabbanci shine nudu mun gane ko kenan an so ta shayar da shi umarni ne linnudubi kenan umarni ne na mustahabbanci an so ki shayar da ɗanki kenan an so mata wanda suke masu shayarwa su shayar da 'ya'yansu su wannan jumhurin ulama a kenan eh shi ne mandubi da yaren fito mandub abin da aka so ba wajibi ba ke in gane ko annudubi shi ne daidai yake da mustahab in gane ko eh an so kenan wa annahu la yajibu ala alwalida cewa baya zama wajibi akan wato uwa irda'i waladiha ta sha da ɗanta illa idza ta'ayyanat sai dai idan an ayyana wato wato an ayyana wato abin da yake mardi'an sai dai idan an ayyana ita za ta sha bi an kana la yuqbalu gaira sabiha sai dai idan ya ta'azzara ya ta'ayyana kenan ya zama tilas shine ta'ayyana wato saboda yaro baya karban nonon kowa sai nata to wannan anan ne su jumhur suka ce sai ya zamto anan wajabci ya haukanta aukana walidu ajizan ko kuma uba ya kasa bai da shi bai da kuɗin da zai bayar a shayar da ɗansa to anan suka ce dole ta shayar da ɗan za a ɗan ya mutu ne in gane ko kuma ba tare da an mata wani biya ba dole ta shayar da ɗa don a ceci rai ko ba haka ba saboda faɗan Allah maɗaukakin sarki wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra wannan kenan shi ma bari mu bar shi haka yanzu sai mu tafi akan hukunci na uku mun gane ko al-hukm thalith ma hiya muddatu rida al-mujiba lit-tahrim wannan mun taɓa tattauna shi za mu tafi a gurguje wani lokaci ne wani lokaci aka kiya aka aka ƙayyade na shayarwa wanda yake haifar da haramci abinda suke nufi a nan wace shayarwa ce za ta sa a haramta gidan wane da wance su aure in gane ko a shari'a misali an ɗauki yaro an kai shi can gidan an shayar da shi daga an kai matan nan ta shayar da shi wacce gwargwarin sharuwa ce zai zamto wannan matar ta zamto a matsayin uwar shi ba zai taɓa aurenta ba kuma haka 'ya'yan da ta haifa sun zama 'yan uwansa ikhwa min ar-rida sun zama 'yan uwansa na shayarwa ba zai iya wato ya aure su ba in gane ko hakanan kannanta ita wannan matan sun zama wato kawunansa na shayarwa da ba za su ba zai iya ya auri idan akwai mata ba zai iya auri kannan wannan matar ba ko yayyanta saboda sun zama wato yan uwan mahaifiyarsa a shayarwa ba zai iya auren su ba to wani wannan lokacin ake nufi shine zabal jumhurul fuqa malaman fiqhu mafiya yawa sanannu malik wa shafi'i wa ahmad wayannan malaman guda uku sun tafi akan ila anna rida alladhi yata'allaqu bi bihi hukm at-tahrim wato akan shayarwar da yake da alaka da haramci wanda haramci yake tare da shi wa yajri bihi majarar nasbi wanda yake gudana kuma ya shiga har wato gudana ta nasaba bi kauli sallallahu alaihi wasallama da faɗin samanzala sallallahu alaihi wasallama ya harumi minar roba ma ya harumi minan nasbi yana haramtawa abin da ke na shayarwa da ke daga shayarwa abin da yake nasaba kamar yadda aka haramta wa mutum ya auri mahaifiyarsa ko yarsa ko ƙanwarsa ko yarsa to yana haramtawa ga wadda ta shayar da kai ba za ka iya aurenta ba ba za ka iya auren 'ya'yanta ba na cikinta ba za ka iya auren ƙanƙannanta mata ba ko yayyanta mata in gane shi ne ma yi huram minan nasu huwa ma kana fi malam ya ce huwa ma kana fi haulaini shine wanda ya kasance tsawon shekara biyu ko kuma a cikin shekara biyu idan yaro bai wuce shekara biyu ba in gane ko ana shayar da shi in gane ko a nan ne wannan shayarwa za ta mai tasiri misali yaro ne ana shayar da shi shekararsa ɗaya sai wata mata ta je ta shayar da shi shayarwar da ya kai shayarwa biyar ya sha ya saki ya ƙoshi ya bari wani lokaci ya ƙara sha biyu kenan ko ya ƙoshi ya bari wani lokaci a ya haka haso biyar to irin wannan shayarwa kuma yaron bai cika shekara wato cire shi a nono ba yana kamar ɗan shekara ɗaya to irin wannan shayarwa ita ce take tasiri ta haramta tsakanin amma yaro ya zama garjeje ya zama ƙato shekara ɗaya da rabi bai ban nono ba sai aka je aka shayar da shi ko yana shekara uku to wannan baya mai tasiri baya tasiri akan komai sai dai akwai wata matsala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya so ya sauƙaƙa ta dangane da wani sahabi da yake shiga gidan wata mata kuma muharrami ne da annabi ya so ya sauƙaƙa masa ya ci gaba da shiga gidan wannan mata sai aka sa ta tatso nonanta ta bashi ya sha to wannan suke cewa khasun ne bihi ba za a yi ɗauke shi ba a ce za a yi hukunci ga kowa ba kun gane ko duk an nonon da ya wuce na ɗabi'a yaro domin a wani lokacin daman me yasa saboda me yasa aka haramta saboda wannan nonon yana da amfani yanzu ɗan shekara goma dan ka ɗauki nono ka bashi zai kashe mai yunwa zai mai maganin yunwa ba zai mai maganin yunwa shi wannan yaron a lokacin shi ne abincinsa zai mai tasiri ya masa amfani to shine suka ce duk sharuwar da bata gaza shi a cikin shekara biyu ba wanda Allah ya ce haulaini kamilain to ita ce take wato yin tasiri har ta sa ta zama yunshurul hurma tana haifar da haramci a ce mutum to saboda an shayar da shi ita ce mai tasiri amma wacce ba irin wannan ba ba ta tasiri ga yaro ko kuma wanda ya sha nuna shine ai aka ci ake kawo hikaya wani malami wata amarya amarya wato mijinta ya karo amarya shine sai ta tatso nonon ta tatso nonon ta cika kofi kato ta ba shi sha a ta ba wa amarya ta ba wa amarya ta sha ta shanye kam ranar daren farko mala sai da ta sha ce da niyyar wai soyayya sai da zo ce ka mai gida Allah sarki kuma ya ce za a ba damar kai da mamarya kuma haram ba za ka iya kusantar ta saboda ni ce ta ba ai nono na ta sha ta cikin cikin gofi hankalin sai tashi ya tafi gurin malam fatawa ce to gashi fa yadda aka yi wallahi malam ka ji abin da uwar gida ta shirya mana makirci ta ba wa amarya nono ta sha ya ce kayan rabu da ita ya ce je kakka kai ma'amala aurenka da matarka ce wannan baya abin nan baya sa hurma saboda ballantana abin da aka yi shi da yaudara ko na gaske yana yin shi rumur ba a nan baya shi tun da bata sani ba ba da gangan kuma wani baya haramta wa wani duk abin da za a da yaudara a yi musulunci ba ruwansa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha sannan kuma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana in gane ko wannan kenan to wannan mas'ala ita ma ba wata mas'ala bace wacce take akwai sabani a cikin ta shi yasa ba za mu da yawa a ciki duk da akwai maganganu su Abu Hanifa wannan kun ga jumhur ga maganar su kuma ita ce magana amma Abu Hanifa daman shi da'iman ko a ce mafi yawan lokuta shine za ga ya fita daban a cikin malaman fiqh Allah ya masa rahama yace annal muddata ila annal muddatal rida cewa lokaci na shayarwa gwargwado shine wanda yake haramtawa shine ce sanatani wan nisf shekara biyu da rabi ne shi a gurinsa in gane li ta'ala saboda faɗan Allah maɗaukakin sarki wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ga maganarsa shi ma ba za a ɗauke ta a banza ba ya kawo dalili da ciki da shayarwa Allah ya ce talatu na shahara wata talatin ku raba mana talatin shekara biyu nawa muke da shi na shayarwa shi ne 24 ko? to shi yana ganin in an samu ciki yawanci kuma ciki wata tara ake samu ko? to a haife shi ko? to yanzu a cikin talatin a cire tara so rana sura 21 to kaga daman dai su a gurin larabawa duk abin da in abu ya ɗara biyu ana iya ce masa uku in gane ko to shi yasa shi ya tafi akan ijtihadi kuma abin da yasa ya faɗi haka akwai cikin da ana iya haifarsa a wata shida akwai wata mas'ala a nan idan ka auro mace wata shida ta haihu kakkace ɗafa ba naka ba eh ana iya haihuwa a wata shida yau shi yasa malamai duk abin da waga suna faɗa fa ba wai suna kifaɗan shi haka bane ba to kenan kaga anan an samu an haihuwa a wata shida to haulaini kamilaini shine a gurin sa yace wato shekara biyu da rabi sai shi yasa mas'alan ma ba sai mun tattauna ta kattace mana lokaci mu tafi kawai kai tsaye saboda muna so mu shiga ɗaya ayar in Allah ya ta Uh, hukunci na hudu shine kaifa tuqaddiru nafaqatal murdi shi ma ba sai mun bata lokaci ba ya za a kaddara wato gwargwadon abin da za a bawa mai shayarwa to anan kawai sai mu ce liyunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi falyunfiq mimma atahu Allah shi yasa ma ba sabani babu wani maganganu masu yawa an ba guda biyu ba da malam ya kawo ya ce na farko daga ciki wato annal umma a haƙƙu bin rida wala da fi haulaini wa annahu laysa lil abdi an yastardi'a lahu ghayraha idza radiyat bi an tadbi'u kawai ya kara kawo magana cewa mace ba ta da wato iko namiji bai da iko idan mace ta yadda za ta shayar da ɗanta ya ce a ba za ta shayar ba sai wani waje zai kai a bai da wannan iko ya batta ta shayar da shi a guri ɗaya ne dai za a iya cewa ya karɓi ɗansa lokacin da yake ganin akwai matsala a gidansu na tarbiyya mun gane ko amma asali alhazana raino uwa ce da dangin suke saboda ɗabi'a ta nuna sun fi tausayi ɓangaren wannan wajen ɗa to amma idan aka samu akwai matsala ta tarbiyya to za ka iya karɓar ɗanka sai ka saboda kai je taso da wannan tasirin ya masa nonon ma sai iya mai tasiri na rashin kunya ko wani abu wanda yake fasikanci daban Allah ya mana tsari amin والثاني أن أن الذي يلزم العبد في النفقة رضا إنما هو sanatana abin da za a ɗora na uba a ce sai ya ba tsawon lokaci shine shekara biyu idan ya wuce shekara biyu dole a yaye yaro in ba a tare a yaye shi in uba ya ce ya yanke abin da zai ba tunda ba a tare wannan ba za a kama shi da wannan ba shine gwargwado zai ciyar da abin da zai iya sannan kuma gwargwadon shekara biyu ba zai ƙara ba sai mu tafi matsala ta ƙarshe wacce daga ita sai mu ci gaba da aya ta gaba matsala ta ƙarshe hukumu mal muradu fi qawlihi ta'ala wa 'ala al-warithi mithlu dhalik ko me ake menene wato ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa 'ala al-warithi mithlu dhalik wato magajin ɗaya yana da kwatankwacin wannan abubuwan da aka ambata a baya rizquhunna wa kiswatuhunna kunga la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludin bi waladi duka waɗannan abubuwa da aka dora to shi ma wanda ya zo magajin ɗa wanda zai kula da ɗa bayan uban shi baya nan ko ya mutu to sai ya ci gaba da wani to abin da ake mala ya ce ikhtalafa al-mufassiruna fil muradu min lafzi al malaman tafsiri sun yi saɓani wajen lafazin al-warith fil ayati karima ala ala aqwali a bisa maganganu masu yawa bari mu sauri mu kawo su a gurguje na farko qala ba'd al-muradu al-muradu warithul maulud abinda ake nufi me gadan al-maulud me maulud abinda aka haifa ko me gadan abinda aka haifa ai as-sabi warithus sabi kenan law mata kun gane ko yanzu da dan nan zai mutu waye zai zo ya gaje shi a cikin magadan da akwai babban wansa ko ko ba haka ba akwai kakansa ko ba haka ba duka suna gadon shi idan babu shi ko ba haka ba to sai suka ce suka ce alwaris laumata kenan da zai mutu wa huwa qaulul aba wannan shine magana babban malamin tafsiri aba wa mujahid da imam mujahid wa sa'id bin jubair duka wa'annan malamai wa qad ikhtalafa ashab hadha al aqwal فقال بعضهم وارث من الرجل خاصة kenan a samu wanda zai gaje shi daga cikin maza kawai banda mata iya wanda za su gaji ɗa a maza kawai wa huwa allazi talzimuhu nafaqa shine wanda ciyarwa za ta hau kansa kun gane ko wa qala al akharuna warithun min ar rijal wa aw nisa duk wanda zai gaje shi a mazan ko matan cikin waɗanda suka ce mai gadon ɗakin su suka kasu gida biyu wasu suka ce maza kawai wasu suka ce mata wasu suka ce a'a mata da maza su ne za su ci gaba da ɗaukan nauyin yaro wanda za su gaje shi kenan kun gane ko wa huwa qawla ahmad wa ishaq wal akharun wa qala warith kullu dhi rahimin duk wanda yake yana da alaka da shi ta mahaifa muhrimin wanda akwai kamar mace wacce ba zai iya aura ba ke min alqarabatil maulud kenan na daga cikin wato makusantan wanda aka haifa wa huwa wa huwa qawlu abu hanifa wannan shine ra'ayin abu hanifa wa sahibaihi da kuma ɗalibansa guda biyu sune suwa sune muhammad bin muhammad dawa eh da abu yusuf sune ɗaliban abu hanifa shahararru guda biyu muhammad ashebani da kuma abu yusuf wayannan malaman guda biyu za ka ji ana ta cewa abu hanifa ya ce wa sahibai wasu manyan ɗalibansa ne su ma maganganunsu hujja ne gane ko da ka ji an ce abu hanifa wa sahibaihi ko a sahabi ana nufin abu yusuf da muhammadu ashebani wannan kenan mala ce wa qala ba'dhum wasu daga suka ce al-murad bil warisi huwa warithul ab magajin uba ba magajin yaro ba waye magajin uba kaga magajin uba za mu iya ƙara kawo wan wannan yaron shi ma magajin uba ne ko ba haka ba yannan yaron nan ai duk za su gaji ubansa ko ba haka ba to wasu malamai suka ce haka ake nufi wato magajin uba wa huwa marwiyin an hasan wa suddi imamu hasan wa imamu hasan al-basri kenan da kuma imamu suddi wa qala wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce al-muradu bil warisi al-baqi kun ga min al-wali min al milladun ko min al-waladi min al-walidi ba'da wafati al-akhar mun gane wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wannan shine maganar sufyan ath-thawri yace duk wani wanda zai yi ragowa wanda zai yi gaji wato uba ko da inda an bar shi to shi zai kula da wannan mas'uliya ta uba wa qala al-akharun wasu daga suka ce al-murad bil warith as-sabiy nafsuhu wasu ka ce wa alal warith zalik wa alal warith mithlu zalik yace ana nufin shi karan kansa jaririn dan da ake shayarwa da shi ake wannan ita ce magana ta ƙarshe mutum ne ya mutu amma mai dukiya ne to kaga wannan yaron ayan ban mai dukiya yanzu ba sai an kallafa wa wani cikin magada uban shi ko magadansa ba a a dukiye yaron za a dinga ɗiba ana ciyar da uwar shi in ma an sake ta kun gane ko yanzu da dukiye yaron shine suka ce ai as-sabiyu nafsahu fatajibu an-nafaqata alayhi fi malihi ya zama wajibi a ciyar da uwar shi dan a shayar da shi da dukiyarsa in kana lahu ma in ya kasance yana da dukiya وقد رجح الطبري حقيقة إمام الطبري وقد رجح الطبري رأي الأخير حقيقة إمام الطبري شيخ المفسرين نعم ya babban shugaban malaman tafsiri ya rajjaha wannan magana ta ƙarshe ya ce shi kansa yaron yana da dukiya mun gane ko waktara man bainahu baqiyatul aqwal wallahu a'lam was sawab mala yace bis sawab Allah shi kaɗai san abin da ya fi zama daidai amma duka maganganun in ka ɗauka ba su ci karo da ayar ba idan dukiya yaro yana da dukiya sai a ciyar da shi da dukiyarsa ba laifi ba ne ba in ba ku manta ba ayoyi da muka karanta na ba ko da yake karatun ramadan na cikin surat nisa ai babu laifi a ciyar da maraya da dukiyarsa ko ba haka ba duka ayoyi sun nuna shi ma kenan babu saɓani a ciki in kuma babban wa zai ɗauki nauyi duka babu matsala ai daman su aka yi mahaihuwa shi yasa ma can Allah subhanahu wata'ala ya ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu ba a ce abun ba lahu sai aka ce mauludun lahu idan aka baba wato mahaifinmu ya haifi ɗa ai mu aka yi mahaihuwa shi yasa aka ce mana wala mauludun lahu ko wanda aka yi mahaihuwa ka gani kenan babban wa ya shiga ciki da duk wanda za su zamto magajin wannan ɗaya sun shiga ciki mauludullah wannan shine a takaice abubuwan da ayoyin suke karantawa a takaice shine a yana akan uyaye mata shayar da 'ya'yayensu kun gane ko domin shayar da 'ya'yayensu la'annan labnal umma um domin wato nonon uwa aslah ya fi zama mai inganci duk wata madara da zaka zama kana duka ma yaro ya ta zawo ba ta yi kamar nonon uwa kun gane ko kuma shi ya fi zama abin tausayi kuma shi ya fi zama dacewa uwa ta shayar da ɗanta da nononta a na gaba nasbul auladu lil'aba ana jingina 'ya'ya zuwa ga iyayensu duk yadda mahaifinka yake in an tambaye ka ina ne garinku sai ka faɗi garin mahaifinka gane ko nisba ba a yi ka dinganta kanka da uwarka sai dai da mahaifinka hakanan garin mahaifinka shine garinku mun gane ko haka malamai suka kawo gashi nan wal aba'u ahqqu bit ta'aqqud wal himayat wal infaq kuma iyaye maza su suka fi cancantar cika alkawari da da ba da kariya da tsare mutuncin 'ya'yansu da ciyar da 'ya'yansu kun gane ko kakka ba yadda iyalinka su tozarta sannan annafaqatu ala qadri taqa wannan ayoyin suna nuna mana ciyarwa mutum yana yi gwargwadon abin da zai iya usran wa yusran a cikin halin tsanani sai ka yi daidai abin da zaka iya a cikin halin sauki ka yi daidai abin da zaka iya la wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa rai sai abin da za ta iya sannan nafaqatu saghir ciyar da yaro tajibu ala alwarisi tana wajaba akan wanda zai gaji yaro inda faqdi abihi yayin da babansa mahaifinsa ya rasu ko ya aka rasa mahaifin a fitamul tufili yaye yaro daga shayarwa a cire shi daga nono qabala al'amaini kafin ya cika shekara biyu yambagi an yakuna bil mushawara ya zama wajibi ya kasance da shawara an yi shawara tsakanin uwa da uba kun gane ko warida al'abuwain kuma an samu yarda iyaye guda biyu kan a yi haka wani ya ce shi yake da haƙƙi ko wani ya ba da hukunci a a tsaya a yi shawara a samu yarda a samu yarjejeniya kun gane ko alaramma sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana saboda lokaci ya yi mun ƙara kusan minti shida dole mu dakata a nan muka zo sati mai zuwa sai mu tashi ana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh